الرجل بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنواتي قبل كراتن دمكيا أولا لتايمي البركة bulugul maram tare da sharhi na wannan littafi subul salam yau muna tara ga watan rabi'u thani hijira mazala sallallahu alaihi wasallam na da dubu da dari hudu da arba'in da biyar wanda ya daidai da ishirin da hudu ko ga watan goma miladiya na da dubu biyu da ishirin da uku sati da ya gabata mun karanci hadisin abdullahi dan mas'ud wanda yarda Allah ta ƙara tabbata gare shi a cikin hayyau babu tarhib min masawi ila akhlaq inda abdullahi dan mas'ud wanda yarda Allah ta ƙara tabbata gare shi yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufr wannan hadisi ya karantar da mu hannun zagin musulmi kuma ya kashi nau'i ne na kafirci sai dai kafirci wanda ba mai fitar da mutum daga musulunci ba za mu tashi a kan hadisin abu huraira wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi wanda al'imamu sana'ani rahimahullahu azza wa jalla ya mai take da at-tahziru min az-zann li'annahu أكذب الحديث قال المعلف رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث متفق عليه مزال صلى الله عليه وسلم يتي كما يند أبو هريرة يتي Azala sallallahu Alaihi wasallama ya ce, Ka shaidunku da zato, domin zato na daga mafi ƙaryar zance. Kala mutafakun alaihi wannan hadisi Imam Bukhari da Muslim suka fitar da shi. Bayan Imam Sanani rahimahullah ya kawo wannan hadisi sai ce al-murad bit tahziri at-tahziru min adh-dhanni bil muslim sharra. Yace anan manufa da tsoratarsuwa da aka yi game da yiwa musulmi zato ana nihin zato na shar ba zato na alkhairi ba in zato ne na alkhairi babu laihi kawa ɗan uwanka musulmi zato na alkhairi domin haka shari'a ta yi umarni asalin musulmi a shari'ance mutum ne na ƙwarai mai adalci mai amana shi kuma idan ka samu mugun zato mummunan zato to akwai nau'i na zalunci ko kuma cin amana Allah madaukaki na cewa ishtanibu kathiran min adh-dhann ku kaurace da yawa na zato ana nihi na sharri qala wa dhannu huwa ma yakhtur bin nafsi min at-tahdhiri tajwiz al-muhtamili lis-sihhati wal-butlan mala ya kawo fassara ta zaton wannan shine abin da yake ɗursowa zuciya na halattar da abin da yake yiwuwa inganci ne ko kuma ɓannati amma zuciya sai ta ɗauki wannan abu ta ɗauke shi kama haka nan ne fa ya hukumu bihi wa ya amalu alai sai mutum ya yi hukumci da wannan zato kuma ya yi aiki da shi alhali abu ne wanda ya ɗursowa zuciya kuma zuciyar nan sai ta halattar da abin kamar ya yiwu ingantacce ne ko kuma ba ingantacce ba ne ba كذا فسر الحديث بمختصر النهاية وقال الخطابي إمام الخطابي رحمه الله كتوى المراد أنا نهن زتن ونن da manzala sallallahu alaihi wasallama ya ce kashe ku da yin zato qala al muradu at tuhmatu wa mahallu tahzir shine tuhuma kuma da bagire na taka tsantsan wannan hayu hanin wannan yazo innama huwa an tuhmati allati la sababa laha yujibuha kaman tuhima bil fahishati wa lam yazhar alayhi ma yaqtadi dhalika malin ce a nan hani da wannan zato shine tuhuma wadda ba ta da sababi ka zaci mutum akan abin da babu sababi wanda zai wajabtar da a tuhume shi قال التهمة عن التهمة التي لا سبب لها يوجب كمن اتهم بالفاحشة كمان مثالي mutumin da aka tuhume shi da wata alfasha walam yazhar alaihi ma yaqtadi zalika kuma bai bayyana ba akan shi abinda akwai alama ta ya aikata alfasha ko zai yi alfasha babu sababi babu dalili kawai sai mutum yayi zaton aiwa ne ya aikata alfasha قال النووي إمام النووي والمراد التحذير من تحقيق التهمة والإصرار عليها والنهني دا أكي ana taka tsantsan ana tsoratarsuwa ne da tabbatar da tuhuma kuma da nacewa a kanta wata ƙarruri hafin nafs dona ma ya aridu wala istaqir kuma da tabbatar da wannan abu a zuciya ba tare da bujiro abin da zai bujiro ba kuma bai tabbata ba fa inna hadha la yukallafu bihi kama fil hadith irin wannan zato to ba ɗorawa mutum shi kamar yadda ya zo a cikin hadisi tajawaza Allahu amma tahaddathat bihi al-ummatu anfusaha ma lam tatakallam aw ta'mal bi Allah madaukaki ya kauda kai game da abinda zukata na muminai suke zantaswa abinda zuciyarsu take zantaswa in dai bata yi magana da wannan abin zancen zuci ba ko ta bata yi aiki da shi ba to wani abu Allah maɗaukaki ya kau da kai bayya kama mutum da wannan zunubi mutum abu ne raya a zuciya shi bai gaskatar da abun ba bai yi furici da shi ba kuma bai yi aiki da abun ba to Allah maɗaukaki bayya kama mutum da wannan abu wa naqalahu iyadu an sufyan haka iyadu ya kirato wannan hadisi daga sufyan wal hadith وارد في حق من لم يظهر منه شر ولا فحش ولا فجور مالك wannan hadisi ya zo ne a bisa haƙƙin mutumin da wani sharri bai bayyana a gare shi ba wata alfasha ba ta bayyana ba a gare shi ko kuma wani fajirci wannan haramun ne mutum ya mai mummunan zato da abin wannan wa yuqayyadu itlaquhu hadith ihtarisu minan nasu bi su'i zon hakanan kuma sakin wannan hadisi na dabebe da shi faɗan manzala sallallahu alaihi wasallama da yace ku kiyaye wa mutane mugun zato sai dai wannan hadisi duk da cewa ma'anar shi ingantatta ce sai dai hadisi ne wanda bai inganta ba daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala akhrajahu at-tabrani fi al-awsat imam at-tabrani ya fitar da wannan hadisi a cikin littafin shi al-awsat والبيهقي والعسكري من حديث أنس مرفوعا الإمام البيهقي هكذا الإمام العسكري سنفتد وانا حديث دقا حديث أنس بن مالك وان يردع لا تكار ثبتا قريش قال البيهقي إمام البيهقي تفرد به بقية وانا حديث بقية يزمن توشي كأي روي توشي وأخرجه الديلمي عن علي مرفوعا امام الدلمي يفتر دون حديث daga علي بن ابي طالب wanda yarda Allah ta kar tabbata gare shi shi kuma ya dangana wannan hadisi zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai alhazm su'uzan mutun yayi yanke abu a zuciyar shi alhali babu hujja to wannan na daga cikin mummunan zato baka da ilimi abu to bai dace ba ka dau abun haka nan ne wa akhrajahu al-qudai marfu'an an hadith من حديث عبد الرحمن بن عائذ مر- مرسلا وكل طرقه ضعيفة ما لنشي دكا وانا حنيوي وانا حديثي سنا دروني وبعضها يقوي بعضا شاشا سنا كرهو ود شاش ويدل على أن لها أصلا ما لنشي كمونا حديثي نانو أبن دكي نوني إيا دا أصلي cewa faɗan wannan hadisi kama akwai ƙamshin gaskiya amma kuma kamar yadda bayani ya kamata cewa hadisi ne da'ifi sai dai ma'anar shi ingantatta ce waqad qala sallallahu alaihi wasallama bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce akhuka al-bakri wala ta'amanu dan uwanka bakri kadda ka bashi amana idan da alama cewa akwai wani nau'i na cin amana ko ah, rashin adalci shi ma wannan hadisi akhrajahu at-Tabrani fi al-Awsat an Umar Imam at-Tabrani ya fitar da wannan hadisi a cikin littafin shi Mu'jam al-Awsat daga Umar wanda ya Allah ta kara tabbata a gare shi wa Abu Dawud an Amr bin al-As shi kuma Abu Dawud ya fitar da wannan hadisi daga hanyar Amr da Abu As wa qad qassama az-Zamakhshari az-zanna ila wajibin wa mandubin wa haramin wa mubah Imam az-Zamakhshari ya kasa zato zuwa kaso guda hudu akwai zato wanda ya zama to wajibi ne mutum ya shi akwai zato wanda haramun ne mutum ya yi akwai zato wanda ya halitta ya yi kinan kashi guda uku falwajibu husnul zann billah zaton da ya zama to wajibi shine mutum ya kyautatawa Allah madaukaki zato wannan wajibi ne dole ne mutum ya kyautatawa Allah madaukaki zato والحرام سوء الظن به تعالى kuma zaton da ya zamanto haramun ne muna zato ga Allah madaukaki wa bi kulli man zaharahu adalatu zahiruhu al'adalatu min almuslimin kuma da zaton da ya zamanto haramun ne hallau ka zaci wanda mugun zato ka yi shi akan wanda a zahirin shi akwai adalci adali ne shi ma ka munana mai wannan zatutu wannan haramun ne wa huwa al-muradu bi qawlihi sallallahu alaihi wasallama iyyakum wazan kuma shine wannan munuha ta manzala sallallahu alaihi wasallama da yace ka shedun ku da zato har zuwa ƙarshen hadisi wal mandubu husnul zann bi man zahiruhu al-adalatu min al-muslimin kuma zatan da aka so shine kyakkyawan zato ga wanda a zahirin shi akwai adalci daga cikin musulmi والجائز مثل قول أبي بكر لعائشة كما زنتان دي زمانتو يا حالتا كتم تنفدا أبو بكر رضي الله عنه دي غيا وعائشة ديشي ودي رأى الله تقار تبتا أغريتا يكي تشوى إنما هو أخوك أخوك أو أختك لما وقع في قلبه أن الذي في بطن امرأته أنثى لوكتشن دي أبو بكر رضي الله عنه ya yi tamanin ya yi zaton abin da yake cikin cikin matashi cewa ya mace ce ce sai cewa aisha radiyallahu anha innama huwa akuki wannan a ciki abin da yake cikin ciki ko dai zamanto dan uwanki ne au ukhtuki ko kuma el uwaki ce kina wannan abu ne wanda ya zamanto zato ne mai yiwa abin da yake wannan to irin wannan zato ya halitta ومن ذلك سوء الظن kuma na daga cikin wannan akwai mummunan zato bi man ishtahara bainan nas bi mukhalatati ar-raib to kuma da na daga zato wanda ya zamanto ya halitta ga wanda mummunan zato ga wanda ya shahara da cuɗanya da abin da ya zamanto akwai kokonto a ciki mutum ne ko da lokaci ana ganin shi a wuri wanda ya zamanto wuri ne mummunan wuri kullum a gan shi a can bayya rabuwa da wurin to wannan in an mai mugun zato da abin da ake aikata a kan wannan wannan ja'iz ne wal mujaharatu bil al khaba'ith mutumin da iya bayyana munanan abubuwa kina an tuhume shi an mu mai munana mai zato da wannan abu wannan ma ya halitta fala yahrumu su'u dhanni bihi malai ce irin wannan mutum mugun mummunan zato bai ya haramta a kan shi li'annahu qad dalla ala nafsihi domin ya nuna karan kanshi akan wannan wa man satara ala nafsihi lam yuzanna bihi illa khair kuma wanda ya suturtawa kanshi asiri to ba a mai munin zato zaton da za a mai sai zato na alkhairi tunda ba a ga wani abu wata alama ba tare da shi ba a gani ba kina wannan za a mai a ɗauke shi asalin shi mutum ne na ƙwarai tunda musulmi a ƙa'ida mutum ne mai adalci mai amana wa man dakhala fi madakhil su'i uttuhima to dukkan wanda ya shiga kuma mushiga ta mumuna abu to a tuhume shi mutum ne kullum kawai sai a gan shi a gidan karuwai la kaddar Allah ko kodon lokaci a kai shi gidan giya ko kodon lokaci a kai shi a gan shi wajen yan caca idan ka ga wannan an tuhume shi da yin caca ko da shan giya ko da lalata da zina wannan abu ne wanda ya shigar da kanshi ne shi ya bayyanar da kanshi wa man hataka nafsahu zananna bihi su'a walaci duk wanda ya keta alhurmar kanshi to za mu mai mummunan zato wallazi yumayyizu dhununa allati yajibu ijtinabuha amma siwaha anna kulla ma la tu'rafu lahu amaratu sahiha wa sababun zahirun kana haramun wajibun ijtinaba malam yace abinda zai bambanta mana tsakanin zato da zato daban-daban wanda ya zamanto wajibi ne mai nisa da shi kuma bayan shi shine dukkan abin da ba a san shi ba baya da alama ingantatta babu wani sababi na zahiri to wannan amunanawa mutum wannan zato wannan ya zamanto haramun ne wajibun ishtina ba wannan sai a nisa da shi babu wata alama ba a gan shi ba ba a ji ba ba a gani ba babu wata alama to irin wannan ka munanawa mutum mugun zato to wannan ya zamanto haramun ne wadhalika ka ahli as-sitr was-sala misali yi wa mutanen da aka san mutane ne masu sitirtar da al'amura masu nagarta wa man anasat minhu al-umma fi zahir da wanda al'umma ta yarda da shi a zahiri ta zukatan al'umma suka kwanta game da shi a zahiri to wannan ka munana mai zato wannan haramun ne wa muqabiluhu bi aksi zalik to kuma kishiyar shi sabanin wannan aksin wannan ne zakara ma'anahu fil fil kashaf malan ya ambaci wannan ma'ana a kashaf fadan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace fa inna zanna akdhabul hadithi lalle zato na daga mafi ƙaryar zance sammahu hadithan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ambaci ya sanya wa zato zance li'annahu hadithu nafsin domin zance ne na rai na zuciya mun gane ko wa inna ma kana zannu akdhabul hadith akdhabul hadith kuma zato ya kasance mafi kadin zance li anna al kadhiba li mukhalafatihi al waqi'a min ghairi istinadin ila amaratin domin ƙarya ce li anna al kadhiba domin ƙarya wannan li mukhalafatihi al waqi'a domin ya saba wa waqi'in abu shi zato yayi kuma abin nan sai ya saba wa waƙi'i min ghairi istinadin ila amaratin ba tare da wannan mutum da yayi zato ba ya dogara da wata alama kawai haka nan ne yayi zato to sai zaman to ƙarya ce wa qubhuhu zahirun mala yace kuma irin munin wannan zato zahiri ne la yahtaju ila izharihi bayya buƙatuwa ma ayi bayanin shi wa amma zannu fa yaz'umu الظن فيزعم صاحبه أنه استند إلى شيء shi kuma zato mai ma'abucin shi zai yi raya a zuciyar shi cewa ya dogara da wani abu fa yakhfa ala sami'i kaunuhu kadhiban sai ya boye ya boye a mai saurare cewa wannan mutum ƙarya ce yake bi hasbil ghalibi da mafi yawancin abin da ya zama to galibi fa kana akdhabal hadith halos nan ma sai kasance mafi ƙaryar zance ne a takaice wannan hadisi na karantar da mu 'yan uwa taka tsantsa da yin zato zato inna alkhairi ne babu laihi mugun mummunan zato ga wanda babu wata alama wannan haramun ne musamman ma mutanen da an san su da amana da adalci da nagarta to kuma amma dukkan mutumin da ya sanya kanshi a cikin wani mummuna abu ya bayyana alfasha ko ya shiga cikin wata alfasha to wannan idan an munana mai zato wannan ba a yi laihi ba domin shi ya kai ya shigar da kanshi wurin da bai dace ya shigar da shi ba musamman ma in ya saba al'ada shi ce ba abin da ya zo kai tsaye ba ku so ɗaya so biyu a gan shi ba a ci ba a wannan amma abin da ya samanto al'ada shi ce to wannan idan an muna na mai zato ba a yi mai laihi ba قال المؤلف رحمه الله وعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم القيامة يموت يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة متفق عليه ما لا يكاو تاكي سنيا ونا حديثي من ضيع من استرعاه الله أو خانهم حرم الله عليه الجنة cewa dukkan wanda ya tozartar da wanda Allah maɗaukake ba shi kiwon shi, iya kalkashin shi, ko kuma ya ha'ince shi ya mushi munahuci, Allah ya haramta mai aljanna. Ya kawo wannan hadisi daga ma'akal bin Yasar wanda yarda Allah ta ƙara tabbata gare shi, ya ce, Manzala sallallahu Alaihi wasallama ya ce, Dukka mamin abdin ya sar'ihi Allahu ra'iyyatan. babu wani bawa wanda Allah maɗaukaki zai ba shi kiwon abin kiwo, talakawan shi ne, iyalan shi ne, yaran gidan shi ne, ya mutu, yau mai mutu, ya mutu kuma ranar da zai mutu, wa huwa gashin lira'iyyatihi iya ha'inta wannan wanda aka ba shi kiwo, illa haramallahu alaihi aljanna, face sai Allah ya haramta mashi aljanna. Wannan hadisi muttafaqun alaihi imam al-bukhari da muslim suka fitar da shi hadisi ne wanda ke da barazana dole ne wanda Allah madaukake ba amana al'umma ko amana iyalai ko amana na ƙasa da kai ka mai adalci kuma kaka ha'ince shi kaka zalunce shi in ba haka ba to mutum iya cikin hadari mai girma da imam sanani ya kawo wannan hadisi qala akhrajahu al-bukhari min riwayati al-hasan wa fihi qissatun Imam Bukhari ya rawaito wannan hadisi daga hanya ta Hassan kuma wannan hadisi iya da qissa wahiya anna Ubaida anna Ubaidallah bin Ziyad عاد معقل بن يسار في مرضه الذي مات فيه معقل بن يسار cewa Ubaidullah dan Zaid ya ziyarci Ma'aqil dan Yasar lokacin da yake cikin rashin lahiyar da ya mutu a cikinta. وكان عبيد الله عاملا على البصرة عبيد الله يا كسانشي وني ma'aikacin gwamnati ne na Muawiya a garin Basra fi imarati Muawiya a lokacin da imara shugabanci na Muawiya wa waladihi Yazid da dan shi Yazid wannan kisa Imam Imam Tabrani ya fitar da shi a cikin Kabir min wajhin akhar Imam Tabrani ya fitar da wannan hallau kissa da wata bangare daban anil hasan daga hasan kala qadima alaina ubaidullahi bin ziyad amiran amarahu alaina muawiyatu gulaman safihan yasfaku dima safakan shadida yace ubaidullah ya zo mana ya matsayin shugaba kamar prefe wanda muawiya ya sanya mishi wannan ya bashi wannan shugabanci ya ce gulaman safihan yaro ne wawa ya suku dima'a safakan shadidan iya zub da jinin jinin naki zub da jini wa fihi ma'aqalu almuzni a cikin shi akwai ma'aqal muzni kina a basra fa dakhala alaihi zata yawmin sai wata rana ya shiga wurin shi fa qala lahu intabi amma araka tasna kai taka tsantsan ka kula da abin da na gani kana aikatawa faƙala lahu ma an tawa za ka ce to kai ka sani abin da ka gani dai sun ma kharaja ilal masjidi faƙulna lahu sai ya huta zuwa masallaci sai muka ce mashi ma kunta tasna'u bi gulamin bi gulami hadha safihi ala ru'usin nas menene kake aikatawa da wannan yaro dan gidan wannan wawa a bisa gaban mutane faƙala innahu kana indi ilmun yace ni ina da wani ilimi fa ahbabtu alla amuta hatta aqula bihi ala ru'usin nas sai na so ka in mutu da wannan ilimi har sai na fade shi a gaban mutane thumma marida fa dakhala alaihi ubaidullah sannan ya rashin lahiya sai ubaidullah ya shiga wajen shi ya'uduhu iya kai mai ziyara iya ya tahi ganin shi fa qala lahu ma'aqilu bin yasar sai ma'aqil dan yasar ya ce inni uhaddithuka hadithan sami'tuhu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ni zan baka hadisi zan gaya ma zan zantar da kai da hadisi da na ji shi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala sai ce ma min abdin yastar'ihu Allah ra'iyatan falam yuhitha bi nasihatin lam yurih ra'ihatal jannata ran ra'ihatal jannati yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace babu wani bawa wanda Allah madaukaki zai bashi kiwo ya bashi kiwon na kalkashin shi falam yuhitaha kuma bai kiyaye wannan kiwo ba bi nasihatin da nasiha shine yi musu adalci da nema musu alkhairi lam yurih ra'ihatal janna to mutumin nan ba zai ji ba kamshin aljanna ba wa lafzun wa lafzu ruwayatul musannif ahadu ruwayatai muslim lafazin wannan ruwaya ta malam da ya kawo wannan ruwaya ya ce ɗaya daga cikin lafazin ruwayoyi guda biyu na imamu muslim ne wa akhraja muslim imamu muslim ya fitar da wata ruwaya ma min amirin yali amral muslimi babu wani shugaba wanda zai jagoranci al'amarin musulmi la yajtahidu lahum bayya kokari bayya musu kokari wala yansahu lahum bayya musu adalci da amana illa lam yadkhul ma'ahum aljanna face zaka same shi ba zai shiga aljanna tare da su ba rawahu tabrani imam tabrani ya fitar da wannan hadisi wa zada ya dada ka nushihi li nafsihi kamar yanda zai nema wa kanshi alkhairi da adalci da riƙon amana wa akhraj tabrani bi isnadin hasan imam tabrani ya fitar da wannan hadisi da isnadi mai kyau ma min imamin wala walin بات ليلة سوداء غاشيا لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة وعرفها يوجد يوم القيامة من مسيرة سبعين عاما قال أخرجه الحاكم haka ya fitar da wani hadisi ce babu wani shugaba kuma idan an ce shugaba ba sai shugaban ƙasa ba ko shugaban gari ko sarki ko wane hakkai shugaba ne a cikin iyalanka har mai kudi shugaba ne wanda suke kalkashin shi da shi mamin imamin babu wani shugaba wala walin babu wani wanda aka ba wata sarauta ba ta lailatan sauda'a ya kwana cikin duhun dare gashan iya maha'inta lira'iyyati iya zalunta ko iyawa wanda aka bashi kiwon su kalkashin shi illa haramallahu alaihi aljanna face sai Allah ya haramta mashi aljanna wa arfuha yujadu yawmal qiyama shi kuma kamshin aljanna ana jin shi ranar qiyama min masirati 70 ama daga tahiya shekara 70 wa akhrajahu al-hakim wa sahahahu min hadith abi bakr radiyallahu anhu hallo imam hakim ya fitar da wannan hadisi kuma ya ingantar da shi daga hadisin abubakar wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare shi annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama qala manzala sallallahu alaihi wasallama yace man waliya min amril musulmi na shay'a dukkan wanda ya shugabanci al'amarin musulmi ko mun kankanan shi fa amara alaihim ahadan muhabatan kuma ya shugabantar musu wani mutum ba adali ba azzalimi dan iya san shi fa alaihi la'natullah la'anta Allah ta tabbata kan shi la yaqbalu Allahu minhu sarfan Allah bayya karban wani aiki nashi wala adlan bayya karba wani al'adalci hatta ya dukhulahu jahannam har sai ya shigar da shi jahannam wa akhraja ahmad wal hakim aidan wa sahahu min hadith ibn abbas imamu ahmad da imamu hakim sun fitar da wannan hadisi hallo imamu hakim ya ingantar da shi daga hadisin abdullah dan abbas wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama man ista'mala rajulan ala isabatin wa fihim man huwa arda lillahi min faqad khana Allah wa rasulahu wal mu'minin dukkan wanda ya shugabantar da wani mutum akan wasu gungun mutane akan wasu mutane alhali a cikinsu akwai wanda Allah ya yi yarda da shi bai shugabantar da shi ba to ya tabbat ya ha'inci Allah da manzon shi da mumini wa fi isnadihi wahin wa fi isnadihi wahin sai dai wannan hadisi na ƙarshe a cikin isnadin shi akwai mutumin da ya zamanto isnadi ne wahin wanda baya da gindin zama illa anna numaira wasaqahu ibn numaira numair wasaqahu sai dai ibn numair ya ya wasaqa shi ya ce mutun warawin mutun ne mai adalci mai mahardaci mai amana wa hassana lahu tirmidhi a haditha imam tirmidhi ya kyautata hadisan wannan mutum warra'i huwa alqa'im bi masalihi man yar'ahu shi kuma makiyayin wannan shine dukkan wanda yake tsayawa da nagarta ko amfani na wanda yake karkashin shi kuma wannan ‘yan uwa nan babi ne na jan hankali ga dukkan wanda Allah madaukake ɗorawa nauyi to wajibi ne nauyin wannan ya ɗauke shi ya tashi da shi daidai iyawar shi mai mulki ne ko kuma wanda migidanci ne za ka samu wasu migidanta Allah ya musu gafara ba su ƙoƙarin ciyar da iyalansu za ka ga mutum tun da sahe ya hoto ya kwanta ƙalƙashin inuwa ya bar iyalan shi mata shi ta ce za ta tashi tun da sahe ta yi ƙoƙarin gwagwarmaya nemo abincin da ɗiyan shi da ita za su ci har ta ci da shi kaga wannan ya shiga cikin ƙalƙashin wannan hadisi haka masu kuɗin da a ƙalƙashinsu akwai masu musu aiki masu hidima su ma za su zalunce su tauye musu haƙƙi ga su da ɗimbin dukiya ko kuma mutum ne ga ɗimbin dukiya amma ba zai iya wadatar da iyalan shi ba daidai gwargwadon dukiyar shi su ma sun shiga cikin wannan karkashi haka dukkan wanda Allah madaukake ya ba mulki ya ba shi wani shugabanci ina al'amari ne wanda yake da hadari wajibi ne dukkan wanda Allah madaukake ya dora mai nauyin al'umma to yi ganin cewa wannan al'umma ba za ta kama shi da haƙƙinsu ba gobe kiyama wa qawluhu fadashi da yace yawma yamutu ranar da zai mutu muraduhu annahu yudrikuhu al-maut munha anan radda mutuwa za ta riske shi wa huwa ghashun li ra'iyatihi ghayr ta'ib alhali iya ha inta wanda yake kiwo bai tuba ba min zalika min zalika daga wannan zalunci kenan wanda ya tuba to shikenan Allah madaukaki ya karbi tubar shi in tuba ce ta gaskiya sai dai kuma in al'amari ne na haƙƙi to kuma sai ya mai da mutane haƙƙinsu. Walgishu bil kasri diddun nusfi, shi kuma ha'incin wannan da kasra a kishiyan abin da ya zamanto nasiha ne, abin da za ka yi don Allah da amana da mutunci. Wai ta haƙaƙo gishuhu bi zulmihi, Malam yace kuma zalimcin wannan nashi na tabbata ne da zalimcin shi, lahum da zai musu zalimci. bi an ya akhudha amwalahum misali ya dauki dukiyoyinsu wa safika dima'ihim ko ya zubda jinanansu wa intihaki a'radihim ko ya keta musu alhurma ya ci musu mutunci wa ihtijabihi an khullatihim ko kuma ya zamanto bayya kamnansu wa hajatihim ya shiga tsakaninsu da bukatunsu wa habsihi anhum ma ja'alahu Allahu lahum min mali min malillahi ko kuma ya tattare musu abinda Allah maɗaukaki ya sanya musu na dukiya Allah maɗaukaki al-mu'ayyinu lil masarif wanda dukiya wannan an yi ta ne daman dan a tahiyar da ita a cikin al'amarin al'umma wa tarke ta'rifihim bima yajibu alaihim da rashin karantar da su ko sanar da su akan abin da yake wajibi a kansu min amri dinihim na al'amarin addinin su wa duniyahum da duniyarsu wa ihmalil hududi da yin watsi da haddodi na Allah maɗaukaki wannan kuma ana zamanin a lokacin da shari'a musulunci take aiki al'amarin haddi yanzu baka iya tsaidawa kuma mulkin ka baka iya tsaidawa mutum haddi saboda har yanzu muna ƙalƙashin mulki na mallaka duk da cewa alhamdulillah akwai al'amurra wanda shari'a musulunci take aiki amma wannan bangaren haddi a mikiya musulunci sun yi gwagwarmaya sun gani sun gusar da shi sai kawai 'yan tsiraran ƙasashe wanda suke ƙoƙari suna yin haddi na shari'a. To, yin watsi da al'amari wanda ya zamanto haddi ne. Wa rada ya ahalil fasadi kuma da yin ko oho da rishin matsawa ma'abuta fasadi kenan ba a ɗaukar musu doka wadda za ta barazanar da su ta razanar da su su bar wannan fasadi wai za'atul jihadi da wulakantar da ko tuzartar da jihadi wa gairi zalika da abin da ya kama da wannan mimma fihi masalihul ibad na abin da ke akwai nagarta da amfani na al'umma na bayi wa min zalika tawliyatuhu liman la yahutuhum hakanan mallakan musu mutumin da bayya iya kiyaye su wala yuraqibu amra Allah fihim bayya kiyaye al'amarin Allah madaukaki a cikin su kenan ba ruwan shi da al'amari na ibada ko na bauta Allah madaukaki wa tawliyatuhum min ghairihi ardallah arda lillahi ta'ala ma'a wujudi kuma da shugabantan musu wanda Allah ya yi yarda da shi ya shugabantar da wani shi kuma alhali ga wancan iyana wal ahadithu dalatun ala tahrimil ghish malai ce duka wannan hadisai suna nuni a bisa haramcin munahuci wa annahu min al kaba'iri na daga cikin cewa wannan munahuci na daga cikin manya manyan zunubai li wurudil wa'ida alaihi bi ainihi saboda takabeman barazana da azaba da haramtar da aljanna ta zo a kan shi fa inna tahrim aljannata domin tahrim fa inna tahrim aljannati domin haramtar da aljanna ho wa'idul kafirin abu ne wanda Allah madaukaki yawa kafirai alwashi ko alkawali cewa ya haramta musu aljanna fil qur'ani kama yadda yake a cikin alqur'ani kama qala Allah ta'ala kama yadda Allah madaukaki yake cewa faqad harrama Allahu alaihi aljanna tabbat Allah ya haramta mishi aljanna wa huwa ala ra'ayi man yaqulu bi khuludi ahli al-kaba'ir fi nar wannan kuma absa ra'ayin wanda suka tayi ne akan cewa masu manyan manyan zunubai suna dawwama a cikin wuta duk da cewa wannan ra'ayi rinjayayye ne ba wai haka nan bane mutumin da ya tabbata hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa dukkan mutumin da yake da daidai gwargwadon zarra na imani to bayya dawwama a cikin wuta وقد حمله من لا يرى خلود أهل النار في أهل الكبائر في النار على زجر والتغليظ wanda suka ta yi a wannan waccan manufa cewa ma'abuta manya-manyan zunubai ba sa dawwama a cikin wuta jahannama sun ɗauki wannan hadisi cewa barazana ce mai ƙarhi a kansu cewa ƙarshen al'amuransu dai za su shiga aljanna bayan allah maɗaukaki ya azabtar da su akan sakaci da suka yi akan zalunci da haƙƙin mutane qala ibn battal imam ibn battal yace hadha wa'idun shadidun ala a'immatil jawr yace wannan narkon azaba ne mai tsanani a bisa shugabannin zalunci fa man bayya min min istir'ahu Allah dukkan wanda ya tozartar wanda Allah madaukaki ya bashi mulkin shi da da kiwon shi aw khanahum ko ya ha'ince su aw zalamahum ko ya zalunce su faqad tawajjaha ilayhi at-talabu to tabbat an fuskantar da zuwa gare shi nema bi mazalimin ibad yawmal qiyama kenan za a nema ya ba da wannan abin da ya zalunta na mutane na ranar tashin kiyama fa kaifa yaqdiru ala tahallul min zulmi ummatin azima to ta yaya ne zai iya warwarewa ya dauki nauyin wannan ba da abiban da ya zalunta na al'umma mai yawa za a ce mutum dubu ko miliyon kana shugabancinsu kuma ka zalunce su ya za ka yi ranar kiyama ka iya ba su wannan abin da ka zalunta nasu waman harrama Allahu alaihi aljanna dukkan ma'ana man harrama Allahu alaihi aljanna ai an faza alaihi alwa'id cewa wanda Allah madaukaki ya haramta mashi aljanna kenan ya zartar da wannan wa'idi akan shi walam yardiya anhu almazlumin kuma bai yardar da wa'anda aka zalunta ba bai biya su haƙƙinsu ba abinda muka wade daidai Allah madaukake ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk